الحمد لله الذي زين الإيمان بمكارم الأخلاق وجعل وجمل الإنسان بمحاسن الآداب وجعل الحياء سترا من الرذائل وحصنا من الفواحش والآثام نحمده ونستغفره ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس خلقا وأطهرهم قلبا وأشدهم حياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن مكارم الأخلاق من أجل ثمرات الإيمان وأن من أعظمها خلق الحياء فالحياء ليس ضعفا ولا جبنا بل هو قوة تمنع صاحبها من القبيح وتحمله على الجميل وتجعله يراقب ربه في السر والعلن قال الله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى فمن علم أن الله يراه وأنه لا يخفى عليه سر ولا علانية استحيا من ربه فترك ما يسكته وأقبل على ما يرضيه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه أيضا ومن عظيم منزلة الحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها متفق عليه ومع شدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم كان أشجع الناس في الحق لا يمنعه الحياء من تعليم ولا من إنكار منكر ولا من قول حق وقد وكان إذا رأى ما يكرهه قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فيصلح الخطأ من غير تشهير ولا إهانة عباد الله والحياء من الله أعظم أنواع الحياء وهو أن تستحي من ربك أن يراك على معصية وأن يفقدك حيث أمرك ومنه الحياء في اللسان فلا كذب ولا غيبة ولا فحش قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومنه الحياء في البصر قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ومنه الحياء في اللباس والمعاملات والبيوت والأسواق وفي الخلوات عباد الله اعلموا أن الحياء إذا سكن القلب جرس الجوارح وإذا صلحت الجوارح صلح السلوك وإذا صلح السلوك صلح البيت وإذا صلح البيوت صلح المجتمع عباد الله أحيوا الحياء في قلوبكم وكذلك أحيوها في بيوتكم واعلموا أن الحياء إذا حي في القلب حيت الفضيلة وإذا ماتت الحياء ماتت المروءة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح أحوالنا وأحوال أمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلاد النيجر وسائر بلاد المسلمين وأدم عليها الأمن والإيمان والسلامة والاستقرار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ‘yan musulmi hudubobin da muke biye da su na ɗabi'u masu kyawu wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musu wanda kuma su ne addinin baki ɗaya a yau muna ɗauke da hudu ba a kan abin da ya shahi ɗabi'a ta kunya mu sani cewa ɗabi'a ta kunya ɗabi'a ce wadda addinin mu addinin musulunci ya yi kwaɗaitarwa ya zuwa gare ta ɗabi'a ce wadda take da asali a cikin alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kunya mu sani ba rauni ba ne haka ba tsoro ba ne ke ga mutane idan suna jin kunya sai dai wata ɗabi'a ce wani ƙarhi ne a cikin zuciya allah subhanahu wa ta'ala yake arzita wasu daga cikin bayan shi da shi wannan ƙarhin ba don komai ba don su iya guje ma dukkan wani abin ƙyama mummuna mara kyawu a cikin al'umma su iya aikata ayyuka masu kyawu maganganu masu kyawu wannan ƙarhi shine wanda ke iya taimaka ma bawa ya iya lura da dokokin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azamai a cikin rayuwa a bayyana ko a goyi allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa alam ya alam bi anna allah yara ɗan adam bai san cewa ba a kowane lokaci a motsin shi a maganganin shi allah yana kallon shi to duk mutunan da ya san allah yana ganin motsin shi a waje yana ganin motsin ya a cikin wani wurin da ya ɓoye yana ganin motsin ya cikin ayyukan shi to za ya rinka jin kunyar ubangiji subhanahu wata'ala za ya barin saba ma Allah kuma zai rinka aiki da dukkan wani umarni na Allah subhanahu wata'ala annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kunya wani yanki ne daga cikin imani idan ka ga mutum na jin kunya to wannan mutumin yana da wani yanki daga cikin yankuna na imani an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mi ke haduwa imani yake cewa al-imanu imani sab'un wa bid'una shu'ba yanki saba'in da yan kai ne imani annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake zana su daga ciki sai ce wal haya'u shu'batun min al-iman ita ma kunya tana daga wani yanki daga cikin yanki na imani haka hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunya da muke gani ba ta taba zauwa sai da alkhairi duk mutunan da ya ji kunya a cikin wasu al'amuran shi baki daya to ya sani cewa wannan mutunan ya zo da alkhairi kunya ba za taba zauwa da sharri ba ji annabin rahama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka annabin mutsira da amincin Allah ɗabi'un shi akwai kunya a ciki yana jin nauyi yana girmama wanda ya kamata ya girmama yana diba maganganun da zai lokacin da zai ko a wajen wa'azi abu sa'idin al-khudri yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa manzon mu yahi kowa kunya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana iya garan kunyar annabi a ce ta tsere ma kunyar mace wadda take sabuwar balaga budurwa a lokacin da larabawa 'ya'yansu idan sun balaga to wannan zaka tana jin kunya hitarwa ma a cikin gida kullun tana boye a cikin daki saboda jin kunya to sai Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yahi matan nan kanana da suka balaga yahi su jin kunya haka yana daga cikin jin kunya ta manzo sallallahu alaihi wasallam zaka aikata zunubi laihi a gaban shi abinda shi an turo shi dan yayi gyara amma wajen yi ma magana yana jin kunya sai ya rinka enkiya ya rinka cewa ma balu aqwamin wasu daga cikin mutane sun yi kaza sun yi kaza za ka lahi gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tsabar shin kunya idan zai gyara wannan lahin ba zai iya kama sunanka bai ce wane ka aikata kaza sai dai ya ce ya ga daga cikin mutane wasu suna aikata kaza suna aikata kaza amma Allah subhanahu wata'ala ya hana idan aka yi haka za a gyara kuskuren kuma shi wanda ya kuskuren ba za ba tare da an an tozarta shi ba ko an bayyana shi ya ku yan uwa musulmi kunyan nan tana da kaso daban-daban mahi girman kaso na kunya shi ne ɗan adam ya rinka jin kunya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san cewa duk abin da za yi to ya fara jin kunya Allah gabanin ka saki bakinka ka saki gabbanka ka saki dukkan kallonka da idanu da sauran jikinka ka aikata wani abu to ka fara tunanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallonka yana jinka idan kana jin kunyar Allah maganganun batsa zage-zage maganganu marasa kyawu cin mutuncin mutane tozarta mutane ba za ka iya yi ba saboda kana jin cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana jin abin da kake gai haka kunya tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala ita ce za ta taimaki dan adam ya bar saban Allah wanda bai da alaka da mutane ya bar saban Allah wanda yake da alaka daga shi sai Allah kuma wanda yake da alaka da shi da mutane haka kunya tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala ita ce take ba mu dama domin mu aikata ayyuka na alkhairi mu sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilta mu kowane ɗaya daga cikin mutane mala'iku masu rubuta dukkan maganganunmu Allah yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furuci da ɗan adam za yi face akwai masu rubuta wannan furucin idan ka hantari mutum ko ka wulakanta shi ko ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ko ka mai wani abu wanda bai kamata ba ko ka mai karya ko ka mai kazahi to ka sani cewa wannan abin da ka gai da baki kamar magana wadda kake tunanin ba komai bace mala'iku sun rubuta ta a cikin littafin da zaka karanta ma kanka ranar alkiyama haka idan ka ga abin alkhairi magana mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma ladar sadaka gare ta ya ce wal kalimatu tayyiba sadaka magana mai daɗi ga ɗan uwanka musulmi magana wadda za ta kwantar da hankali magana wadda za ta kawo zaman lahiya a tsakankaninka da mutane ko da sauran al'umma idan ka yi ta kana da ladar sadaka in ji annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa musuluncin ya karantar da mu jin kunya a cikin sa tufafinmu ya zama ya kamata a ce musulmi yana jin kunya cikin tufafin da zai hita da shi gaban al'umma sauran mutane kada mutum ya zama na duk abin da ya ga dama ya sa namiji ko mace yana iya hita da shi ya ba hanya ba ya jin kunyar kowa saboda yana tunanin babu wanda cika mai dala ya sai wannan wannan akwai karamcin kunya a tattare da mutum haka yana daga cikin kunya rishin yin ƙarya duk abin da za ka gayi rishin kunya ne mutum ya kalli idan mutane manyan mutane ya yi masu ƙarya ko ya zo ya ba da labari na ƙarya ko ya zanna a cikin al'umma yana ba da labari shi da kanshi ya san ƙarya ce kuma mutane sun san ƙarya ce akwai wanda hajjira ake su zo majalisa su kawo labaru kuma labarin da su kawowa na ƙarya ne an san ƙarya suke su ma sun san ƙarya suke wannan duka yana cikin ɗabi'u marasa kyawu ɗabi'u ne na rashin kunya ya daga cikin ɗabi'u inda ake son musulmi ya sanya kunya a cikin mu'amala abinda za kai tsakaninka da mutum ɗan uwanka musulmi ko tsakaninka da danginka na jini ko tsakaninka da abokanin aiki ko abokan kasuwa ya kamata a ce akwai jin kunya a ciki ko da kasuwanci za kai ka sanya jin kunya a cikin kasuwarka kada ka saki shagonka ko wurin kasuwancinka ko wajen aikinka ba ka jin kunyar kowa kana iya yin mu'amala da kowa da kowa yadda ka ga dama idan mata sun zo tsakaninka da su babu kunya ka yi mu'amala balle matanmu na yanzu za su ki jikinsu su yi ta maganganu gaban mutane to idan kana aiki wanda ya shahi alaka da mata to ka rinka jin kunya ka yi tsoron Allah subhanahu wata'ala haka idan kana kasuwa wadda mata ke yawan zuwa saye to ka yi tsoron Allah ka yi mu'amala daidai abin da ya kawo su wannan musuluncin ya karantar da mu a wannan haka yana daga cikin bagire wanda ya kamata ɗan uwa musulmi ya rinka jin kunya a ciki shine ya rinka jin nauyi na kunya ta Allah subhanahu ta'ala wanda daga cikin salafus salih yake cewa idan ya zo a cikin ɗaki babu kowa babu mai ganin shi sai shi zuciya ta ja shi domin ya aikata wani abu mara kyawu wani abu na lahi to sai ya tuna da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kallon shi idan mutane ba su kalle ka ba ba su san abin da ka aikata ba to ka rinka jin nauyin Allah subhanahu wata'ala Usman ibn Affan yarda Allah tabbata gare shi yana jin kunya har Allah madaukakin sarki ya kai yana jin kunyar shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune abubakar siddiq ya shigo annabi bai tashi ba tsira da aminci Allah tabbata gare shi umar dan khattabi ya shigo bai tashi ba aka kankwasa gida aka ce wane ne aka ce ga usman nan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya gyara zama ya gyara jikin shi sai ya ce a ce ma usman ya zo matar shi aisha ta ce ya rasulullah wane ya shigo baka gyara zama ba wane ya shigo baka gyara zama ba amma ga Uthman sai da ka tashi ka gyara wurinka sai ya ce shi Usman yana jin kunya har ya kai Allah na jin kunyar shi ashe shi Usman ibn Affan malamai suka ce koda ya shiga cikin ban daki inda babu mai ganin shi zai wanka daidai ya tube kayan ya sai ya shi kunya ai ko ba kowa akwai Allah yana jin kunya yayi tsareci daga shi sai Allah ya wanka amma sai yayi wanka tare da tufafin shi ko kuma da wani kyalle ba za a iya tubewa ba yadda kowa ke yin wanka shi Usman ibn Affan yayi saboda yana jin kunyar Allah subhanahu wataala ashe ya ku yan uwa musulmi idan muna jin kunyar Allah to gaban mu ma za mu ganin cewa kunya ta shige su idan kunya ta shiga cikin gaban mu za mu ga cewa mu'amalar mu tasarrufat in mu je ka dawo in mu maganganun mu kunya za ta shiga idan kunya ta shiga cikin mu'amalar mu to gidajen mu za su gyaru idan gidajenmu suka gyaru kasuwanninmu da garuruwanmu da kwanciyar hankali da zaman lahiyarmu zai ƙara ƙaruwa saboda muna jin kunya kunya ɗabi'a ce wadda ta sha bamban daga wani mutum zuwa na mutum ɗabi'a ce wadda akwai wanda shi yana jin kunya a ɗabi'ar shi akwai kunya akwai kuma kunya wadda ya kamata ɗan adam ya neme ta a cikin tahiyar shi ma'ana ya yi ƙoƙari ya koya makan ya jin kunya kunya kala biyu akwai kunya wadda ake haihuwa kowane ɗaya daga cikinmu da ita akwai kuma wadda ɗabi'a ce mai kyau ana so ɗan adam ya yi ƙoƙari ya koya ma kan shi wannan jin kunya ya daga cikin abin da aka yi zargi na kunya shine kunya ta hana ka neman ilimi ko ta hana ka bayanin gaskiya ko kuma kunya ta hana ka gayin abin da zai zama maslaha ga al'umma wannan kunya ce wadda ake zargi annabin mu annabin rahma sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa shin kunya kuma ya fi kowa gayin gaskiya ana bambancewa tsakanin gayin gaskiya da shin kunya kunya daban kuma karatu gayin gaskiya bayyana gaskiya shi ma daban sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattauna magana da zai gaya ma al'ummar shi al'ummar musulmi baki daya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara halayen mu ya zamnar da mu lahiya Allah maɗaukin sarki ya ba mu ruwan sama daidai da gidajen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu cimaka mai albarka Allah muna roƙonka kai ne mai arzitawa kana cikin lokacin da kake sabka mu da falala da rahama Allah ka arzita mu ka yalwata mana rayuwar mu ka sanya mu abin da ka ba mu albarka ko mu ila salatukum yarhamukumullah